ولا مخرج من هذا الا العلم يا اخواني والرجوع الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الامه وليس بفهم كل ناعم بفهم سلف الامه اذا اردنا ان ننجو فعلينا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا اذا فعليكم عند حصول هذا الاختلاف الكثير واظن ما جاء اختلاف كثير مثل زماننا هذا كما انه لا يمكن ان يعبد الله عباده صحيحه الا بالعلم لان فيها المخرج فيها الدواء فيها وصف الداء وفيها الدواء
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara haɗuwarmu a wannan wuri markas ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaran gashi yau muna sha bakwai ga wata na dulka'ada hijira shekara dubu da ɗari hudu da talatin da shidda wanda ya dace da ɗaya ga wata na tara shekara ta dubu biyu da goma sha biyar yau insha Allah za mu tashi za mu yi darasi na talatin da takwas a cikin wannan littafi mai suna alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitab aziz mana littafi takaitacce cikin fahimtar sunna da littafi mai girma alkur'ani kenan a darasinmu na 37 shine muka yi bayani muka yi sallah a aikace yan wa kamar da kuka sani lamarin sallah abu ne mai wuyar gaske mai yawa wanda yana da wahala a ce wai a wannan ɗan darasin da muka yi na siffa sallah za mu kawo komi da komi abin da ke bayewa mustahil ne amma abin da muke so illa wannan iya baka madogara kyakkyawa ta yin sallah a aikace zai taimaka maka wajen gabatar da sallah ta hanya kyakkyawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah wannan bayani da muka yi mun yi sallah ne kamar yadda muka karanta a darussa da suka gabata cikin nasoshin hadisai yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan sallah aikace shine muka yi bakin gwalgwado da watar Allah mana muwafaka akan daidai kurakure Allah gafarta mana ilmu lahaza da yan wasu suka yi kan wasu ababe misali wajen magana tashi na yi kabbara biyu bayan na taso daga ruku'i na kabbara kuma wani ya ce ya ga sai na yi kabbara ta biyu to wannan kurin ƙari ne kuskure ne babu wata tabi daban bayan ta zuwa ruku'i haka wajen tashi maganar dogara da ƙasa na siffanta ajan ajan shine dunkule hannu ka dogara akan hannu haka ka tashi kuma da maganar yin daga hannu ko kabbara a lokacin tasawa daga raka'a ta ɗaya ko raka'a ta uku wannan ganin ya ga ko na an gana yi kabbara bayan na yunkura zan tashi bin yi ta ba a zamne wannan na kamar da na ga fatawa ta abu su haƙa alhuwaini haka hassan alhalabi ina ga alibin hassan alhalabi da dama cikin neman abin da yake takaice kamar da muka bayani kan kabbara hatta ta harama kanta maganar ya tabbata ko kowane kai hanya uku ko ka ɗaga hannu kahin ka tashi zuwa ta ɗaya ko lokacin da za ka tashi ko ko bayan ka tashi ba wani mushkila kan shi duk wanda kai ba wani matsala ko kai kabbara illa akan samu mushkila ma yin kabbara kahin ka meƙe balle in kana limanci wasu da yawa za a ba su ruwa ko zaman toma wasu rikici ga wasu irin da liman zai kabbara kuma ya zamana za su miƙa su tsicak su miƙa tsicak don ba kowa bai san ma zaman isra na haka wannan shine amma a takaice mutum ya kabbara ya daga hannu kayan tashi tsaye ko kuwa ya yi tare da tsayuwar ko ba duk wanda aka yi dai ya tabbata kamar da wannan malamai suka bayani wallahu alam sai masala da na yi bayanin cewa wani na ga cewa na yi bayanin riƙe hannu a bayan tsayuwa ta tasawa da garku'i bayanin da cewa an ga malamai da dama wasu cikin malaman sunna suna ga riƙewa ita tahi ai tun a ranar na bayani fa'inta ta wasu malamai na ga cewa a riƙe hannu a bayan ruku'i ita ce gaman da bimbaz ya yi bayanin har ya yi magana dai a takaice tsakanin shi da albani ko almajiransa an samu rudud abinda na yi bayani ne abinda ya bani dogara ko nutsuwa game da ba a rike hannu bayan ruku'i mas'ala ta farko da magana muka dauki magana ce kaman tsakanin albani ne da shi bin bas Allah ya kansa garauta musu alhali gaskiya bakin bincike na magana ashe a'a kaman da ina ganin cikin tawdil ahkam shan bulugo maram ya bayanin cewa mas'alar rike hannu dama kan hagu a bayan ruku'i ya ce duka wannan jamhurin mazahib suna kan riƙewa ta farko ce tabbatata a cikinsu babu wanda ya ce ka riƙe hannu ba ruku'i kuma jamhurin suna kan ba a riƙe hannu a ba ruku'i abin da aka yi bayani a nan ma ka bayanin cewa an wa ahmad bin hanbal tambaya cikin wannan guda hudun an mai tambaya me matsayin riƙe dama kan hagun ba ruku'i ya ce ina ga an aka yi ba a yi daidai ba kai ba a yi lahi ba shi kuma abin da hujja albani wadda gaskiya kuma ta ban nutsuwa bayanin da yake cewa babu hadisai suka yi yawa kaman kan ibada kaman sallah amma yace dukkan yawan hadisan sallah babu ruwaya ko da mai rauni ko mai rauni wadda ta kawo rike hannu a bayan ruku'i sarahatan a hili karara babu yace ko mun ko babu ko mai rauni ko mai rauni babu da haka ya ce dan wani imam ko hanbal ya ce kaza wani malami cikin magabata bai eme da sunna wani ba sunna ba dan abu ya magana bai zama sunna a gare mu abinda shi ya magana kenan ya ce idan za a yi ibada domin su hatta masu ganin a dora idan ka da na ga littafin su da raddin da kamar magana bin ba kan magana za ka ga wasu nasoshin hadisai ne wanda ba abu da ba sai rike karara cewa annabi in ya tsaya rike hannu sai sai annabi matsayuwa ce ko abin da ko ta gaba wurin ta a takaice ya ce idan za a rinka kawai ibada da irin wannan fa'inta ba ƙarar ba to ta nan za a soko abu da yawa mana bida a cikin addini shi bayan da albani in za a kawai ibada da irin wannan fa'inta da suka yi ta nan an ce tsayuwa eh tsayuwa ma ba ku tsayuwa ce ya to amma nasi ƙarar ya zo duka hadisan bayan kabbara ta farko ya ɗaura hannu ya ɗaura dama kan hakum to wannan ƙarar ne amma bayan rukuyi ya ce babu nasi da za a kawo maka ƙarara annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ruku'i ya mai da dama kan hakun babu yace gaskiya kuma su masu kawo masu kawo dutsen ba su kawo hadisin karara illa waccan fa'intar annabi in ya tsaye ya ɗaura dama kan hakun da hadisin malik bin wannan wa'il bin hujr na ruwayal annabi in ya tsaye ya ɗaura dama kan hakun to nan shi wa'il bin hujr akwai ruwaya cikin sunan abi dawud da alban cikin cikin rawar gali da kata wannan ruwaya wa'il iya karantar da mutane su da annabi ke sallah tun daga kabbara ta harama wa'il ya yi sallah ya yi kabbara ya yi ɗaga hannu ya ɗora dama kan hagum amma idan ka ruwa wa'il da ya zo bayan rukuyi kunta sai je sujada bai ka ba ɗora dama kan hagum a wani wurin a gaskiya magana ni dai a takaice abinda na wadata da shi gaskiya ni fahimta ta kunan tana rinjiya su da maganar rashin ɗora dama kan hagum don rashin nasi sari karara wallahu alam kuma na bayyanta a ran nan irin waɗannan masa'aloli ba su kai ba ta da jijiyoyin wuya tsakanin wanda yake ga shi haka ne wannan kowa ya abin da yake ga shi ne mai tsokar shi wallahu alam yanzu insha Allah a darasin mu na ina fata dai masu jin iya su fahimta bane ina maganar kun san akwai mas'ala da mu iya wani bisu nan muna maganar sunna ta dora dama kan hagum a cikin sallah bayan da muke abin da ke tabbatacce ba saɓani kan shi dora dama akan hagum a lokacin tsayuwa ta sallah shi wannan abu ne wanda yake kat'iyyan babu sabani a wajen malamai na maza bani guda hudu kowa ya tabbatar da haka illa mai ganin mustahabbi ne a dora da mai ganin wajibi ne amma su ba su da sabani tsakaninsu sabanin abin da wasu ke riyawa na jita-jita na ba haka ba cewa ko malikiya ko kaza shirme ne dimi ce malikiya ta ce ba a yi bai san malikiya ba dimi ce maka malikiya ta hana ɗora dama kan hagun to ba malikiya ba ta imam malika malikiya ce ba ta imam malika ba ma ta imam malika dai ɗora dama ta kan hagun inda ta imam malika ce amma an samu cikin almajiran shi wani ya kama magana saki wanda shi ne kuma magana amma abin da ake magana yanzu idan aka yi rukuyi aka taso a wannan tsayuwa akwai masu ganin a ɗora dama kan hagu akwai masu ganin ba a ɗorawa shi ne bayanin da na yi na ce ni na gamsuwa da fa'intar ba a ɗorawa a wannan wurin na wata an gane magana e, yanzu kenan za mu tashi a darasinmu na talatin da takwas al'azakaru wal'ada'iyatul masharu'atu ba'da salah azkar da ake yi da addu'o'i wanda shari'a ta shar'anta a bayan sallah in wa'anan duk mai jinmu ko da ba nan ba yake darasinmu na yau zai baka wata inda baka sani ba ko ana kai ma jita-jita cewa ahalus sunna wal jama'a ba sa addu'a bayan sallah to daga yau zaka san ƙarya ce masu cewa ba addu'a bayan sallah mu abinda ake magana jam'inta na wata a gane jam'inta ne ake magana kuma eh, kamar da wani uwar jiya cikin tattauna wanda yake inkarin ko iya tuhumar ahalus sunna da ba sa jam'in addu'a da wasu maganganu da iri-iri na haccewa wani zai kai mu gidan wuta don ba ma yin addu'a bayan sallah iya dangana zuwa ga wuta don ba ma yi na mai ta cewa a takaice masa'alar yan uwa ku gane abu ne a hili ka ai wasa da hankalin mutane masa'alar addu'a bayan sallah na ce mishi idan ka ga dai ga wuraren nan kai almajiri ne littafai ne na malikiya wanda kuma duk a makarantu na garin na zaure kin kowace makaranta ba mai inkarin littafin risala abin da kusan kowa ya amince yana karantawa ga shi shari da ka tambaye malaminka cikin shan risala wanne ne shan risala wanda ake aiki da shi anan ko aka sani sai ce maka dai akwai wannan mai aka cewa akwai akwai samar dani akwai alfawaki da wani da ire su to kaga a wannan littawai duka sun yi bayani karara magana magana jam'in addu'a bayan sallah ba mu muka yi ba anan an kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yin ta an kawo Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya wani ma limamin ya nema umar ya ba shi uzinin yi kaga wannan iya karantar da kai inda hadda ana yi ya tambayi uzinin ya rika yi daga tambayan ma ta karantar da kai babu abun umar ya ce la ban baka uzini ba kaka shiga tsakanin bayi da Allah malicinsu lamar addu'a ibada ce kai tsakanin bawa da Allah ya ce la ban baka uzini ba anan an kawo magana imam malik shi ma a wannan wurin ya karhanta ma'ana yaƙi ya hana jamin addu'a ban sallah wannan littafai ne na maliki a hannun malaman illa abin da kullum muke wadi wasu basu ka aka ba za su zama irin malaman yahudawa Allah ya la'ance yahudawa dalilin ɓoye gaskiya ko wasa da gaskiya a rika tarifinta shi ne masa'alar addu'a ban sallah littafai ne hannunsu sun karanta sun imani da su ganin ba haka ba aka saba al'adan nan mun zo mun waɗi mun yi bayani sai su rika aibanta ahalus sunna dan ba sa yi alhali maganar ahalittafan malaman su da suka amince da su ana aka magana sai ce to bawon Allah idan ya zamanto laihi ne ko wuta za a shiga in ba jin da ban sallah to kahin mu shiga eh ka sa Malik ka sa Umar ka sa sauran magabata su dan fodiyo sun kare magana an ha wuta ce ma mu mu ma bi ne muka yi babu namu ɗaya a ciki ƴan uwa wani kin Allah abin mamaki wai wani malami ke maganar cewa wani wai abin da yake kawo yaƙi yaƙi da fitina da jaraba a nan ƙasashen rishin jami'in addu'a bayan sallah wai din shegantakar da ake ma Allah din shegantakar da ake ma Allah a yi zina a yi luwaɗi a yi wasa da alƙur'ani sun mai da ƙur'ani jikar magori kurin ƙur'ani a rubuta a sha a yi laya a ba karo a ba ɓarawo duk abu wanda abu ne wanda babu shakka ba ba abu ne wanda ake yi a nan kasar a ba karuwa ta sami kiliyan a rubuta a in za a wasa a rubuta laya dan a taru in kurin amal qur'ani irin wannan duk shigantaka da ake ma Allah an mai da qur'ani kurin kayan neman kuɗi idan shugaba ya zo ko ni babba dai maimakon a mai nasiha ji tsoron Allah kurin a kawo a sauke qur'ani amma da qur'ani abin da wannan shigantaka da ake ma Allah wai ba a ka ba samu musiba ba sai idan an ɗabbaka wata sunna he an yi sunna wai shi cika wajen raba kaga nan akwai wasa da addinin Allah ku ga mutane ainihin gaskiya kun boye mutane addinin Allah kuma da addini kasuwa tuwa tuwa da addini duk wani bisa ba a yi musiba a ƙasa sai jami'in addu'a ban sallah abin wani magana ba ahalus sunna ba suka yi ta kayan ma a yi Nijar wata misalar Nijar littafin sun kai sai shekarar dubu dubu sun wuce dubu kuma littafin da suke hannun malaman suna karantawa sun yi imani da su amma wannan masala tun da ba haka aka saba ba ya su rinka suka mai auren jahilai har su sama jahilai an saba sunna kaga wannan akwai wasa da addini to wannan mu gane in ma kuskure ne ko mutum zai suka mu ma bi ne muka yi kuma abin da yake alusuna da jama'a abin da yake rubuce ne muka bi eh haka manzon Allah yake haka sahabbai suke haka mazhabar suke wani al'ada ce ta wuri kuma na gaya muku alfakir da wani ya wani bayanin karara cewa duk da wannan jami'in addu'a bid'a ce ya ce amma ya zama sunna a ƙasashen afirka iya nan a rubuce Allah shiri da mu yanzu dai insha Allah wani zai mai jin wannan darsi namu zai san da cewa ahlus sunna suna addu'a bayan sallah amma ga yadda aka shar'anta ta don ce da ma al'azikaru wal'aditul masharu'a ba da sallah azikar da addu'o'i wanda shari'a ta shar'anta annabi sallallahu alaihi ya karantar da al'umma su wanda ake bayan sallah kenan ba na bid'a ba mu bid'a ce muke gujewa Allah ka da mita hadisin warko kan wannan babe ya kawo ruwaya wata imam muslim ya roto haka imam turmizi haka imam nasa haka abu dawud abin da yake nassan hadisin kamar da ya zo hanyar sanad an sauban qal ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarrafa min salati istaghfara thalatha wa qal allahumma anta salamu wa minka salamu تباركت يا ذا الجلال والإكرام قال الوليد فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار قال تقول أستغفر الله أستغفر الله أمون رواية ثوبان يكي تشوى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاتي حالي يندى من صلى الله عليه وسلم يكسن إذا انصرف من صلاتي إن يقاري صلى معناه إذا يقاري صلى شيء إذا انصرف istaghfar thalatha yana neman gafara uku su uku iya neman gafara su uku wa qala bayan istighfar su uku sai ce Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakata ya dal jalal wal ikram ma'anar addu'ar da mutum yana kyau ya san abin da ke hudi Allahumma anta salamu Allah kai ne aminci gaba daya ana wanda babu na ƙasa kuɗe tare da shi kuma wa minka salam dukkan wani aminci da gare ka yake tabarakata ka girmama ka ɗaukaka ya dal jalal wa ikram ya ma'abucin girma da karamci alwalid wanda ke samun ruwaye cike daga imam auza'i ya kace auza'i yace nace imam auza'i kafa istighfar amma ka diba magabata yadda komi so suke bisu san kakale ko ƙari kaga ce kurin ka azgafar uku amma yanzu abin da yake tambaya wai ita wani azgafarin yaya ake wani azgafarin kaifin azgafar tambaya yake hatta kaifiyar yaya ake yinta yana ce kuwa abin da gara masu zaman kawo da ce ko lama gafili lama gafili lama gafili ba ya ba amma yake tambayar kaifiya shin bambancin dan bida da alisun ka dan bida wa ruwan shi shi ma ce ta shi to amma ka tambaya yayi kafin istighfar yaya ake wannan neman gafara a gaya mishi dan wa'annan wanda suke rayuwa ne ga su ga sahabbai ko tabi'ai amma ba sa so su ce a ni ma ko ina gama yi sai tambaya yaya abin ya zo da ya tambaye shi yaya wannan take ya istighfarin take sai ce taqul astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah uku haka ake yin take lafazin kenan kenan kace assalamu alaikum warahmatullahi kare astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah haka ake wannan astaghfar yace wannan yanzu kenan anan mun ɗauki dai kenan abu na harko bayan sallama wannan addu'a tana zauwa bayan sallama da ka sallama ɗaya ce biyun kai shi da ka ƙare astagfirullah astagfirullah astagfirullah yanzu kuma zai kai maka wata domin addu'o'in iri ce yau kai wanda kai wannan kasar dai an abi zubair qal kan ibn zubair yaqul yaqulu fi dubr kulli salah hina yusallim لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون wannan ita ce addu'a wadda ana kawo ta a bayan sallama wannan sahabi da ya wannan addu'a waƙali yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallil bihinna dubura kulli sala annabi sallallahu alaihi iya yin wa'annan kalmomi a bayan kowace sallah kinan shi da yayi shi ma koyi ne haka nan yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yuhallilu bihin na an kawo an ce halala fulan ma'ana yace ya kama da cewa yayi la ilaha illallah halala fulan kama yayi la ilaha illallah shine tahlil to nan me yasa aka kawo cewa yuhallilu bihin bayan akwai wasu azkar banda halala an ce dalilin cewa a cikin wannan addu'a akwai yawan akwai yawaita la ilaha illallah sai aka rinjayar da wannan kalma ta tauhidi akan sauran azkarkin amma a takaice wa'annan kalmomi iyayen su ne bayan kowace sallah su ne la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون معنى وانا الدعاء cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya mulki ya tabbata gare shi godiya ta tabbata ga Allah shine mai iko akan komi la haula wala quwwata illa billah na muna ta Hausa babu tsimi babu dabara ma'anan magana yan wa la haula cewa cikin tafsirinta mutum bai da wata damar kauce masaban Allah da karan kanshi wala quwwata baka da ƙarfin ibadar Allah kowanne illa billah sai taimakon Allah kenan barin saban Allah da ibadar Allah kowanne bai samuwa sai taimakon Allah shi ma'ana la haula wala quwwata illa billah kuma tabbatin babu dabara sai ka Allah to wannan ya ce wala na abudu illa iya kuma ba ma bauta ma kowa sai Allah lahun ni'matu wal fadal ni'ima gaba ɗaya ta Allah ce haka dukkan wata fadala ta Allah ce walahul sana'ul hasan Allah shike da yabo kyakkyawa la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah mukhlisina lahu din muna masu tsarkake addinin mu gare shi walau karihal kafirun ko da kahore sun ki wannan yan wa kalmomi masu girman gaske masu girma masu mahimmanci kin ana wannan kalmomi a bayan sallama ta salla kun ji ko wannan ba cha da ba lime ce ku karanta kaza ku ga a wannan daga ayan sallama kowa liman zai yi haka ma muna yi shine sunnar kowa zai yi sai kuma wata daga cikin irin wa'annan addu'o'i wannan da ruwa da makaranta imam muslim ya roto haka abu dauda haka imam nasa'i sai wa an warrad maula al-mughira bin shu'ba qala kataba al-mughira bin shu'ba ila muawiya anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana idha faraga min as-salah wa sallam qala لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نبينا وانا الدعاء ita wannan addu'a Imam al-Bukhari ya roto ta haka Imam Muslim haka Abu Dawud a ma'anar addu'ar la ilaha illallah wahdahu la sharika la babu abin bauta da gaskiya yawa Anwarad ibn Mula Mughira ibn Shuba iya cewa kataba al-Mughira ibn Shuba ila Muawiya Mughira ibn Shuba wannan sahabi ya rubuta takarda zuwa ga Muawiya ibn Abi Sufyan Muawiya yake ba Muawiya labari cewa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم من زال صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء إذن يقاري صلى يسلم يقاري إيا تيوا لا إله إلا الله بابا أبن بوتا دا قسكيا سي الله وحده لا شريك له shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya lahul mulk mulki gaba ɗaya ya tabbata ga Allah wa lahul hamd godiya ta tabbata ga Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shine mai cikakken iko akan komi Allahumma la mani'a lima a'taita ya Allah shi kalma nan Allahumma na ya Allah Allahumma ya Allah la mani'a lima a'tait ba ya Allah ba mai hana abin da ka bada kuma wala mu'ti lima mana'ata ba mai bada abin da ka hana da harko ba mai hana abin da ka bada kuma ba mai ba da abin da ka hana Allah kenan wala yanfa'ul zaljad wani an ce nan ma'abucin aljad alhaz alghina wal mansib duk wani abin duniya wadata ce matsayi ne dukiya ce duk wani abu da wani na rabo na duniya mai duk wani rabo na duniya abin da ya samu na rabo na wadata na matsayi na wani abu dai bai an wanar da shi da wani abu bai rabanka na duniya matsayinka bai ma amfanin komi min kaljad Allah daga gare ka samun taimako yake dole kenan sai an koma gare ka matsayin mutum bai mai komi dukiya ka mallaka matsayi ka baka na duniya in bai ka samu bai ma amfanin komi dole sai an koma ga Allah dan komi a nishe ki wannan ruwaya kenan wannan addu'a kuma daga cikin addu'o'i da ake yi bayan sallama an wa an ka'abin ujira an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qal an samu da ka'abin ujira iya ce wani magana daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa ko ya ce mu'aqibatun la yakhibu qailuhun أو فاعلهن ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرة في دبر كل صلاة كعب بن عجلة كيتوا من زعل الله صلى الله عليه وسلم يأتي مؤقبات وسأبا بي ما سبي وبايا نعم أمسنا مؤقبات جنن suna zauwa gab da ƙare sallah wannan shi gina abin da ke biyuwa baya ita wannan ababe la ya khibu qa'iluhun mai faɗin wa'annan kalmomi baya tabewa shin nan shakka ta mirwa shin ta yi qa'iluhun ko ta fa'iluhunna duk gudun sai kai ya kusa shi an ce aka yi la ya khibu fa'iluhunna ko qa'iluhunna mai waɗansu ko mai aikata su na mai yawanci da ya ce mai aikata su mai waɗansu ɗin dai ma'ana guda ce amma sai ya san yadda abu a game hudu bai san canza kalmar lafazin kanshi ya ce wa'annan kalmomin su ne talatin wa talatin ta tabiya yin tasbihi talatin da uku wa talatin wa talatin ta hamida haka tamidi talatin da uku wa arba'un wa talatuna takabira kabbara talatin da hudu a wannan ruwaya ya tabbata wannan ruwaya imam muslim ya roto haka imam mutum haka bamu nasa'i na yan uwa ganin cewa ya ce la ya khaibu qa'iluhun shine albarka furuyin cikin sharhin muslim da yake cewa anan iya karanta wa'annan kalmomi diyan da kai su baka tabewa cewa ko da kai halin gafala ka hoji baka ka baka inda ka kalmai baka sarata yace tunan kenan me ta tasbih subhanallah subhanallah 33 tahmidi alhamdulillah walhamdulillah alhamdulillah 33 takabiri Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shine to wayannan kalmomi sune wannan tasbih subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 a wannan ruwaya sai ya kawo ta ruwaya da mai irin wannan azkar kenan yace wa ana abi hurairah radiyallahu anhu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam man sabbaha laha fi dubur kulli salatin thalathan wa thalathin wa hamida allaha thalathan wa thalathin wa kabbara allaha thalathan wa thalathin فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطايا غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر wannan ruwaya ma duka dai bukhari musu sun kata da ta imam bukhari ya kawo ta abin da ke nasa wannan hadisin shi kuma amma musulmi ya rubuta ruwaya ta hanyar dama abu hurairah ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sabbaha Allah fi dubur kulli salah wanda ya tasbihi a bayan kowace sallah nan ya zo tabbas bayan sallama ne nan bayan wannan ta bayan sallama cewa to wannan suka ke bayan sallama ne ku rike haka bayan sallama ka ce subhanallahi salatan wa talatin talatin da uku wa hamidallah salatan wa talatin kai alhamdulillah alhamdulillah talatin da uku wa kabbar Allah kai Allahu akbar Allahu akbar talatin da uku yace in aka gama wannan ya ce fatilka tisa'atun wa tis'un nan zai baka gomiya tara da tara ko ne talatin da uku uku su uku gomiya tara da tara ya ce wa ƙata mamu sai ka cika ɗari da la ilaha illallahu wahadahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ka cika wannan ɗaya ta ma ta cika maka ɗari idan kai haka ghufirat khatayahu za a gafarta ma bawan da ya yi wa'innan azkarikin ya ce wa in kanat misal zabadar bahar ko da zunuban shi sun kai yawan kunhan teku kenan da yau za ma gafarar zunubanka wannan iya daga cikin fadala ta wa'innan azkarikin in wa'anan akwai ruwa da nan ya takaita abin da mashi da tashi wannan alwajizi ne akwai ruwa ta tabbata yin wannan azkarakin goma goma su ba iya misali mutum ya gaggawa na abu daban da haka kun ya ana yi da ba kuma gaggawa kai yayi subhanallah subhanallah kai so goma walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah so goma wallahu akbar allahu akbar so goma yayi shi ma ya zo haka ya zo so 25 subhanallah ka 25 alhamdulillah 25 wallahu akbar 25 ko ne ya zo ko ne ga sunna kai dan wake na akan haka akan samu wasu cikin yan uwa dalilin barin waccan jami'an addu'a na bid'a wani liman zai ka ce ku yi kaza kaga an mamaki duk ina azkaratin da ya zo a cikin sunna da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ba in ma wa a ana ba malamin da mai juyowa ya ce addu'a ba mu ta ku su kwana hudi idan alƙulu lahu alamun shari'a ya latifu da da wane ne alamun shari'a kawai kaza babu ɗaya wadda ta zo a ruwaya kuɗa haka aka saba al'ada ba a bari haka ne kurin kaga ko da ma a yi kara a ce ai wannan ma azkarkin ma a ce kai kana faɗakarwa ne ko faɗakarwa ce amma sam sam yan uwa mutum wallahi mutumin Allah godiya da fita sunna dan wani wannan fadalan dan bid'a bai samu dan bai san sa ba duk wannan azkar kin wani sunna duk dan bid'a bai san sa ba an ba ba ba san su ma balla su a san irin fadali ba san su ba dalilin Allah da ya ka sunna ana wa'azi Allah ya sa har ma wani doka amma amma maki har yanzu sai rike wancan ku tsaya wancan sha ɗaya ɗaya kulo Allah uku uku kula ozai kaza kaza kurin kun kun dan adawa da mutane ba dan Allah shi da mu kuma muna ma Allah godiya da ya muna muwafaka da aiki da sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam muna ma Allah godiya kan haka wallahi kwarai akwai fadala kwarai kai abin da manzon da Allah ya koyi shikenan ka huta da hayaniya ko kenan yan uwa nan kenan yan uwa na ji hankali yan uwa tunda wani azkar kin ga 33 ga 25 ga goma goma akwai wani gudun waccan jami'an addu'a ta bida ana sallama kai ka furta ta shi furta ta shi a baro shi ya wuta ma kaga wannan idan dan uwa baka yi sunna an baka yi bid'a kai sunna ma in kana gudun kai bid'a eh ka Allah ma Allah ma muwafaqa ka bar bid'a to zaka yi sunna ma ai sunna ce kuma fadala ce eh duk da ba ta sallah ta baci amma kai sallah kai sallama dan uwa ka tsaya kai sunna ka samu fadala to ta wannan wasu suka ce ma gaba da bisa ba addaya in ya ga wani ya yi haka ya yi ɗauka sunna ce a'a ba sunna ba haka ce ba sunna ga ta karantar da mu annabi sallallahu alaihi karantar da mu azkar bayan sallah dan azkar kin hawa hawa ne amma wa mu gane sallah bayan sallama sallah ita ta kare ta huce abin da ke baya shi ma matsayin shi daban ladan shi daban ka ɗauka a ya tashi a ce ba sallah kuma sai ba sallah ma wannan hira ce babu sallah ta kare amma wannan kenan idan mutum iya magaugawa akalla tsaye gumin gumin man saboda samun roman da yake ciki ai kaga wannan wannan azkar da muka ambata na annabi sallallahu alaihi wasallam idan kai tasbihi 33 kai tahmidi 33 takbir 33 karihi da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir za a gafarta ma kuranka ko sun kai kuma teku ita ce lokacin da sahabbai wa'annan muhajirai suka ce ya rasulallah ga 'yan uwanmu nan ahalar dusur masu kudi nan talakawa muhajirai wani ba su abin hannunsu dukiya ta aikin addini sai suka ce ya rasulallah 'yan uwan masu kudi sun ta yi da komi sun kwashe komi annabi ce to zan gaya muku wani abu da za ku yi don ku riske su kuma ku cin musu Allah ba ku harshe sai ya karanta da su da wannan azkarakin ku yi tasbihi 33 tahmidi 33 takabiri 33 ku yi da wannan addu'a shikenan sun samu to su ma ahli su suka yi labari ahli su masu kudin suka yi labarin suke ya zo mai fadala su ma suka dauka to nan kuma ya suka sake dawa so da talakawa ya rasu layi abin da ka gaya mana na wannan a tsakarakin su ma masu kudin sun ji sun ɗauka suna yi annabi ce wannan abu ne ya cikin fadlar ta Allah ce wannan wata fadala ce ta Allah iya ba wanda ya so ya za yi ya ce kasi kenan wakilin a takaice kwarai abin a koro mu kenan mutum kai sakaki kan abin waccan ta bida aka kai ta jamin addu'a kuma kun ga kenan akwai addu'a bayan in wakayin nan ai mun magana addu'a wurin addu'a na sallar kanshi cikin sujada da cikin tahiyya ta ƙarshe ko ko tahiyya ma kai to wannan wurare masu muhimmanci wannan in ba sunna ba dan gane ba samu in ba mai nufin sunna ba bai ribata wa'annan abin masu muhimmanci ka ribaci amsar addu'a a sujada a cikin tahiyya kuma gashi da sunnar duk wannan wa abida ba a samu Allah kiyaye duk wannan sai bawon da ya faɗi sunna yake samu wannan riba shi yasa muhimmancin addu'a a cikin sujada da annabi wuri ne mai istijabar addu'a har ruwayar da ta shahara suke faɗinta cewa man amma qauman fa kasana musu bidu'a fa kada khanahum wanda ya mutane limanci ya keɓance kashi da addu'a ya hayance su wannan suna yawo da wannan ruwa kwarai to wannan ruwa mun sha bayani bangaren isnadi ba ta da inganci to aje tunda ba san mun ba san inganci ba kaddara ya inganta wannan da aka ce idan ka wa mutane limanci ka keɓance kanka da addu'a ba kamar su ba ka'ince su ce aka yi ban sallah haka ruwa ta ce kina awa kuma addu'a a sujada a ta yi addu'a nan ma kuma duk da kuma cewa haka idan ka yi wani magana suka zai zo kai tsaye ga annabi sallallahu alaihi wasallam don ka ɗauki dukkan hadisan sunna ka karanta kaga annabi sallallahu alaihi wasallam iya addu'a a cikin sallah a bayan azkarin sallah addu'a da ke yi daga addu'a da dabiri na mutakallimu na kurin allama gafirli warhamni wa jibrni misali allama duka iya lafazin addu'a shi daya to annabi malahi ne ke dan mutun yace haka to ba kuma su kaba ya su ci gaba daya ta dauki annabi yake haka nan ka kanta da annabi duka dauko ta wani ruwa hadisai ka ga annabi ke addu'a cikin sallah sai ga dalili na mutakallimi magana lama gafirli zambi alama kafi hadda ati duka iya magana ni ni ni ke to ya ce annan annabi kenan kenan wa katuma kenan kenan katuma annabi kenan kenan annabi kenan katuma ba wani ba kaga in wa kullum muna fata Allah kare mu daga bid'a kenan wannan sune wuraren addu'o'i wancan a sujada da sauransu nan kuma azkarin na ibada in bukata gare ka kamar imam gari wannan azkarin ne in ka diba a cikin su azkarin ne ba irin wancan mana Allah kaman gaza annabi ko sahabbai addu'ar suke suna da bukatu a wajen Allah suna kawo su a cikin sujada ko cikin tayya wa'annan na bayan sallah azkar ne wanda ba a cikin malafazin ku daga hannu ai kaza a kurin azkar ne kin ake bukatar ana kata a can cikin tayya ko sujada nan kuma azkar ne na ibada duk da a cikin akwai roƙo za mu gansu insha Allah amma ba bane ba wai na daga hannu sauransu yanzu bayan wannan wa an mu'az bin jabal qala أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيدي فقال لي يا معاذ والله إني لأحبك فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله بأبي أنت وأمي والله إني لأحبك قال يا معاذ إني أوصيك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هنا رواية إمام نسائي هكا إمام أبو داود نسائي هكا ابن ماجة اسم دود رواية cewa abin da yake ruwayar mu'ad bin jabal ke ban labari yake cewa a kada rasulullah sallam yaman bi wata ran annabi ya kama hannu na riki kamar ka saga aka mutum na mai muhimmanci yace ya kama hannu na riki annabi sallama kamar ka rike hannun mutum faƙala da sai ya ce mini ji ma'azu annabi ya ce mini ya mu'az ya mu'az wallahi inni lu'ibbuk na rantse da Allah mu'az lalle ina son ka ha ba dan wa an kare ai alhamdulillah wannan ga caba annabi ya da rantsuwa yace na rantse da Allah mu'az ina son ka ha wannan suna suna suna kat su wannan kat ne annabi ya rantsuwa cewa ina son ka mu'az ya ce faƙulta ni kuma hina ce bi abi anta wa ummi wallahi inni la uhibbuk zan ba da fansal babana da babata fansal ka sulai na rantse da Allah ni ma ina san ka rasulullah eh yanzu kai wannan ku gane abin za a yi wata magana ce ta masoyi da masoyi masoyi zai fa'idantar da masoyin shi masoyi iyaka cewa hadarin tsuwa ya ce ya mu'az inni usika ya mu'az ina maka umarni eh ka rike da kyau mana ka rike da kyau ina maka umarni ya mu'az la tad'anna an taqul dubur kullu sala kakkabar kakkabar barin kakkabari a bayan kowace sallah kakkabar cewa kenan kullun gari kakkabari dukkan sallah ta kare to kakkabar wani addu'a cewa allahumma a'inni ala dhikrika ya Allah ka taimake ni akan ambatanka wa shukurik ka taimake ni akan gode maka wa husni ibadatik ka taimake ni akan kyauta bautarka kyauta ibadarka in wa ku diba wata kalma da annabi ke sura cewa inni utitu jawami'ul kalim annabi ya cewa an bani kalmomi yan kadan masu kumsar ma'ana mai hadin gaske in wanzu yan wanda Allah anan wannan abun uku idan mutum a duniya ya samu hukum yasa a duniya Allah ya baka ya taimake ka da yawan ambatan shi ya taimake ka da godiya gare shi ya taimake ka da kyakkyawar ibada mun kana ban kare ba ko mun ka samu eh ko mun ka samu yawan ambatan Allah godiya ga Allah la shakatu la tudanakum kana gode ma Allah kuma ka samu kyakkyawar ibada kai wanda gobe kiyama an zo za ta ibada kyakkyawa kan mizani kalmomi ne kalma ce yar gajera amma a gaskiyar magana tana da ma'ana mai hwadi kuma idan Allah zai baka wani abin kadai ka samu komai a duniya Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik Allah ka taimake ni akan ambatanka ka taimake ni akan godiyaka ka taimake ni akan kyakkyawar bautarka
ana ruwaya imam abu dawud haka da sayyaka ibn maja din sun da wannan ruwaya
yanzu sai hadisi na gaba wa ana abi umama anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت زاد محمد بن إبراهيم في حديثه وقل هو الله أحد أبي أمامة كما ذكر هنا رواية ودا إمام ابن ماجه حق إمام الطبراني سنقول حديثا yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ƙara ayatul kursi duk wanda ya karanta ayatul kursi dubu da kursula bayan kowata sallah makatubatin sallah ta farilla bayan kowata sallah ta farilla kake karanta ayatul kursi illa a wata hanya ta Muhammad ibn Ibrahim ya ƙara da qul huwallahu ahad kan duk mai karanta duk mai karanta ayatul kursi da kullu wallahu ahad bayan sallah ta farilla lam yamna'ahu min dukhul aljannati illa an yamut ba abin da zai hana ya shiga aljanna kun sai mutuwa da kana mutuwa kana shiga kenan amma duk wannan azkar ne da ake bayan sallah sai ruwa wannan mun kare wa an uqbah bin amir qala أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة يتي من زال صلى الله عليه وسلم يامن أمرني أن كرنت المعوذات من المعوذات سنقول قل هو الله دا ولا أزي دا برب الناس kenan bayan sallah ko ta sallah karanta qul huwallahu ahad zuwa ƙarshe قل أعوذ برب الفلق قرشي قل أعوذ برب الناس زوا قرشي إلا نان أكوي مسألة ايه بمبنتا صلى أسبا دا مغربا صلى مغربا أكوي رواية تازو صلى أسبا ككرنتا قل هو الله قوى أكو قل أعوذ برب الفلق قوى برب الناس قوى أكو كوش أكو أكو دا أسبا هكذا مغربا كوش أكو قل هو الله أحد أكو kula zubar nasa uku ko ce uku uku wannan asuba da magarba ko ce karanta uku uku amma sauran salloli ta kata ko ce daya wannan ana son haka illa akwai azkar wannan wanda bai kaya ba na da bane kuma sai irin muhimmancin gaske na kalma ta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu huwa ala kulli shay'in qadir akwai ruwaya kawa ɗari bayan sallah ta asuba ranar sallah da manzana ke cewa idan karanta ta za a baka lada za a baka hasana ɗari a kan kare ma zinihi ɗari daga ma daraja ɗari a ba kariya daga shaidani wata ruwa annabi ke cewa idan kai wannan kalma kawa ɗari a wannan wunin babu wanda zai yi aikin da ya kai ya kai a lada sai dai wanda ya irin naka ko ya ƙara akan naka da asuba ka karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan nafasi wannan nafasi akwai yi wa mutu kafa dari kurin lada dari kan kalmar zilihi dari daraja dari a baka kariya daga shedani kuma a ran nan ba wanda zai kai ka a samun aikin lada sai wanda ya irin naka ko ya kara akan naka akwai goma goma shi ke cewa ya cikin wata sunna cewa idan ka yi sallama imma asuba imma magarba kahin ka sake zama ka lau ka maida hatsamanka ka yi wannan kalma ta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir qawa goma kahin kuma juyo ka sake wuri wannan sunna ce ta musamman ta tabbata kan haka wannan sai وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم هك أم سلمة رضي الله عنها تكي تشيوا النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذا صلى الصبح إن يصلى الصبح iya hudi lokacin da ya sallama iya cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala an gare ba wannan yan wadoyi masu muhimmancin gaske annabi ya ce idan ya sallar asuba bayan ya yi sallama iya cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a Allah ina roƙonka ilimi mai amfani wa rizqan tayyiba arziki na halak ba ran ba arziki na halak kuma wa amalan mutaqabbala ina roƙonka aikin wanda zaka karba aiki karbabbe kan yin hala aiki haba yan wa ko bi ka samu eh ilimi mai amfani arziki halak aiki karbabbe Allah taimake mu wannan yan wa su ne ƙarshen azkarkin da ya kawo wanda ake yin su a bayan sallama ta sallah in wani daga nan dai din dai wanda yake ji zai san ko ya san cewa aƙidar ahalu sunna wal jama'a ga yanda ake addu'o'i bayan sallah annabi ya karantar da sahabbai kuma ga azkar masu ladan gaske kenan yan uwa mutane a bar gawgawal ko barin yin azkar bayan sallah har ya bada kofa ga wasu masu ganin cewa duka ma an ce ba a yi ne ko da kana gaugawa cikin dai wa'annan ka samu ɗaya ko biyu ka yi shikenan Allah taimake mu yanzu kuma bayan ya ƙare maka azkar da ake yi bayan sallah wanda aka shar'anta sai ce ma ya karau fi'iluhu fi sala kuma za mu shiga abin da aka ƙi ba a so shari'a ta ƙi ba a san yinsa a cikin sallah he kawo al'abasu bi sau aul badani da gairar haja wasa da wani tuwaka duk da abin an ce sau tuwa riga ce ko wando tuwaka ko rawani tuwa ce wasa da tuwarka a cikin sallah ba koko da jikinka rika wani wasa da jikinka ba wata bukata ta kawo ba me bukata yakan yi misali ka ji kaikai ya za ka yi har su ba haka haka haka haka kan haka da mutum haka haka ku gaji cin daga cinaka baka nutsuwa kana wani haka kana haka haka tana lili ka tsaya ka sosa ka sosa ka ce salaka ba lai kai ba ka hoza ka hudda shi ko kuma misali tuwa ka ta wani abu ka rike ka kama ka gyara eh ya saki kama ka jatuwa ka rauni da kuce kame da shi dole ba lahi bane ba yace wa an mu'aqib wa an mu'aqib anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qala fi ar-rajul yusawi at-turab haythu yasjud قال إن كنت فاعلا فواحدة annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ya ga wani mutum iya iya sallah iya gyara wuri iya zai ta kasa iya gyara kasa iya share kasa kuma iya haka lokacin da zai sujada ya ga tare nasu tsakoyi ne yake gyara gyara sani wace mishi in har an har sai ka goge to gogewa ɗaya ta isa kun da kai haka guda shi kenan ba haka haka ana haka a an har sai ka yi to ka yi guda kurin in har ka yi a nan kenan ya so kama kaga wannan aiki ne kaɗan illa can ana magana an ana cikin sallah na a ci abin da ya kamata mutum irin in sai to kayan kawar sallah in kana gyara da kyau ka gyara gyara da kyau kana yi amma na ana magana ka fara sallah ka ga in tsako ya gaban ka to in har sai kai baka yi hakurin tsorgoshin ka ko kai gogiya guda kenan ga in yan wannan kan iya karantar da mu ba a san yawan motsi aiki a cikin sallah shi ne abin da kanta mu ayi daya nan ya kare man ruwa nan kurin tunda yan uwa magana ta aiki misali yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata iya sallah an buga kowa a gaban shi sai da take take take je bude kowal ya komo tsaya wurin shi bukata ta kama akwai mutum ta buga bai sani ta buga zuwa ya bude ya ja da baya ya koma tsaya kenan ba lahi bane ba dan dan tahiya ko ta cika sahu kana cikin sahu sai ka tsinkayi sahu a gabanka akwai kowa har ma ta ruwa nan iya cewa dan adam bai taɓa wani taki mahi girman lada ba duk taki da kika ko ina duniya babu takin da ya- wanda ya kowanne lada kamar taki ka je ka liƙe sahu ya kowanne lada suna ce maka yi ka tsinka sahu a gaban ka je ka yi taki ka je ka shiga ya kowanne lada yawan tahiya sai al-ikhtisar wa huwa an yada al-musalli yadahu ala khasirati kuma an ki an hana dora hannu ka yaga dubu haka kama tsatsuwa ka rike haka kwaron ka san an shiga shagala ala salam sai ka tsatsuwa bi yani za da yawa to masu da kan gado a yi bayani ya ce ya kima bai mai bayan al'iktisar shi ne dora mai sallah dora hannun shi akan tsatsan shi na khasira tsatso nan kashin nan shi na khasira ana bi horera radiyallahu anhu qala نهي أن يصلي أن يصلي الرجل مختصرا أقول لك تشوى أن هنا متين يصلى حنو أكن تسو شكرا أنا رواية إمام البخاري يكاو مسلم يكاو سي مكروه نوك رفع البصر إلى السماء من صلى أن هنا يدقى إدو ألوكة الدعاء kai a lokacin sallah na addu'a lokacin da addu'a yanwa ko ruwa da ta kawo an hana daga hannu daga ido zuwa ga haka kamar Allah Allah daga daga daga an hana ba haka nan lahi ne ma daga ido a lokacin addu'a an hana nan kuma ana ana kuma ana cikin sallah nan eh haka kar haka ba hannu naka daga ba ido sama ka lahi ne ma ba yi addu'a ba daga ido ana kana sama ana addu'a to nan iya yanzu anan muna cikin sallah ne nan daga hana daga ganin zuwa sama a cikin sallah mai hujja haka ya ce an abi horaita radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala la yantahiyanna aqwamun an rafa'ihim absarahum inda ad-du'a fi salah illa sama aw la takhtafanna absaruhum aw aw la takhtafanna absaruhum ba wannan ruwaya imam muslim ya ruwato haka imam nasa'i abin da yake nassan hadisin abu hura yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce la yantahiyanna aqwamun an rafa'im absarahum inda du'a fi sala ila sama lalle mutane su hasa daga ido sama a lokacin addu'a a cikin sallah aw la tuqtafanna absaruhum ko su hasa daga ido sama ko kuwa a ɗauke ganin gaba ɗaya a warce ganin kenan a kowa idi duk mai ɗaga ido sama iya sallah ko addu'a to zai dawo babu ido wataran uwa ina ga lokaci yayi muna fatar daidan Allah ba mu lada gaba da kuma kuskura kuri Allah gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولا مخرج من هذا إلا العلم يا إخواني والرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة وليس بفهم كل ناعم بفهم سلف الأمة إذا أردنا أن ننجو فعلينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا إذا فعليكم عند حصول هذا الاختلاف الكثير وأظن ما جاء اختلاف كثير مثل زماننا هذا كما أنه لا يمكن أن يعبد الله عبادة صحيحة إلا بالعلم لأن فيها المخرج فيها الد- الدواء فيها وصف الداء وفيها الدواء